الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشي قبل كراتونا للتافن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى muna nan cikin shafi na 95 inda shekul islam yake koro ayoyi wanda ayoyin suna ɗauke da wani sashe na sunayen allah da kuma sifofinsa dalilin da yasa yake kawo waɗannan ayoyin dalilai guda biyu ne dalili na farko saboda ya yi raddi ga annufatu al-mu'attila su ne masu cewa Allah baya da suna baya da sifa al-mu'attilatu kenan su ne al-jahamiyya da kuma al-falasifa na biyu kuma dan yayi raddi ga al-asha'iratu da al-maturidiyya e, su kuma wani sashe na sifofin suka tabbatar as-sifatul aqaliyya guda bakwai to nan shekul islam sai shiga wani usulubi sai dinga kawo ayoyi saboda su sun tabbatar da sifofin ne guda bakwai a hankali ba wai da nasi ba e su al'ilmu su alhayatu su albasaru al-sam'u al-kalamu al-kudura su sun tabbatar da su ne da hankali ba wai da nasi ba to amma sai zo yana ta koro ayoyi an gane? yawwa saboda su ahalus sunna wal jama'a kamar yadda muka faɗa ba sa tabbatar ma Allah wani suna ko sifa sai da nassi sai da nassi to wannan shine dalili ba sa amfani da hankali shi hankali amfaninsa kawai wato ya taimaka ma wajen fahimtar abin da nassin ya zo da shi shine amfanin hankali a shari'a kai amfani da hankalinka ka fahimci abin da Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa ba wai hankalin ya zamo shine masdari ba shine tushe abin da ya karba ya karbu wanda bai karba ba bai karbu ba to wannan ba tafarki ne na ahlus sunna wal jama'a ba to za mu tashi inda Allah ta'ala yake cewa walaula iz dakhalta jannataka qulta ba sha Allah la quwwata illa billah bala ya ce wa ƙaulihi haka da faɗan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walaula don mi ai halla iz lokacin da da halta ka shiga go jannataka gonarka ƙulta ka ce ma sha Allahu abinda Allah ya so shi ne ya faru a wannan gonar ma'ana duk abin nan da nake gani na ni'ima kaza da abin da ya birge ni to mashi'a ne na Allah la quwwata ba wani ƙarfi daga gare ni illa billahi ƙarfi gaba ɗaya ya tattare ya koma ga Allah ma'ana ba sa'ina ba ne ba ƙarfi na ba ne an gane na hore min wannan gona da abin da ke cikinta wannan aya sai ta tabbatar da almashi'a mashi'atullahi idan kaga Allah yana da mashi'a yana da mashi'a eh yana da mashi'a to wannan aya ta tabbatar da cewa Allah yana da mashi'a raddi ga su jahamiya sun ce Allah baya da mashi'a su sun kore wannan wa ƙaulihi da faɗan Allah da ya ce walau sha Allahu da Allah ya so ko ya ga dama maƙatata lallazi na min ba'dihim da waɗanda suka zo bayansu ba su yaƙi juna ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu na gaskiya to amma duk da zuwan dalilan walakin ikhtalafu sai dai sun yi saɓani wasu suka gazganta wasu suka ƙaryata shine faminhum man amana daga cikinsu akwai wanda ya imani da dalilan wa minhum man kafar daga cikinsu akwai wanda ya kafirce ma dalilan ya ce shi san bai yadda ba sai Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya ga dama maktatalu to da ba su yaƙi junansu ba sashin su ya kashe sashi inda Allah ya ga dama walakin Allah sai dai Allah ya fa'alu ma yuridu kamar ka tambayi Allah to me yasa ba a samu wannan mashi'ar ba ta hana su yaƙan juna sai ce sai dai ya yi istidraki shi Allah yana aikata abin da ya yi nufi ba abin da mutane ke so ba ko abin da wani ke ganin shi ya kamata a shi Allah abin da yake nufi saboda bai karkashin kowa an gane eh baya karkashin kowa so kaga baya jiran wani doka ko umarni ko yardar wani shi kawai in yana son ya yi abu kawai zai yi subhanahu wa ta'ala to wannan aya ta tabbatar da sifofi guda biyu sifa ta farko almashi'atu sifa ta biyu al'irada almashi'a walau sha Allah maƙatatalar lazina min ba a farko can kuma ƙarshe-ƙarshe walau sha Allah maƙatatalu to kaga an tabbatar da mashi'a ga Allah har guda biyu ƙarshe kuma aka tabbatar da irada walakin Allah ya fa'alu ma yuridu al'iradatu kenan to daga nan malamai na aƙida suka ce ita al'irada kashi biyu ce akwai iradatun kauniyatun ƙadariyatun akwai iradatun shari'iyyatun diniyatun ta farko shine irada ta kasancewa ta ƙaddara suka ce ita tara ta ne bil makhluqat min haithul ijadi an gane wata sarrufat ita kaddara kauniya kadariya tana da alaƙa ne da halittu wajen samar da su da kuma jujjuya al'amurra a cikinsu yadda shi Allah yake so to duk inda ka ga ambaci irada irin nan to wannan irada ce kauniya kadariya ita labudda sai ta auku an gane? labudda sai sai ta auku akwai irada shari'iyyatun diniyatun ita kuma tana ratayuwa ne da umarni eh duk da tana da fuska biyu wani sashen ta shafi ubangiji wani sashe kuma ta shafi umarni da ake ba bayi abin da ake neman Allah ya nufi abin kuma yana son bayi su zo da wannan abin to irada shari'iyya diniya kenan ita wacce ta farko to ba ta da alaka da cewa ana buƙatar bawa ya zo da wani abu kawai abin zai faru ne ba ta da alaƙa da shi ɗan adam ta fuskan karɓa ko rashin karɓa a ko ya so ko bai so ba haka abin ne haka abin zai faru to kenan nan da Allah ya ce walakin Allah ya fa'alu ma yuridu wace irin irada ce eh kauniyatun saboda ne na e ban da wannan kuma e ban da wannan har yanzu na'am
saboda shari'a na'am
saboda abin nan gudanar da abu hannun shi ɗaya yake ba wani mai tafiya
eh ya shigo ciki ya yi wani abu sabo kawai abinda za ku faɗa ranku sauwaƙe ma kanku na saboda iradan ta ratayu ne ga tasarrufat na su halittu Mm.
wannan yakin da ya auku tsakaninsu Mm.
ai tasarrufat ne Mm.
ko ba haka ba Ƙwarai.
to shine Allah yake ba da labari aukuwar wannan abun Mm.
da rashin aukuwansu Mm.
to abinda Allah ya nufa kenan
na kaga su ba za su iya me kare kansu ko da sun so su ƙi yaƙan junan da ya faru yau sai dai ya faru tauniya ke to kaga kauniya kenan Ƙwarai.
ita ɗan adam bai da makarashi zai da zai
eh na to yana da kyau a kula da wannan Mm.
amma ita almashi'a sun ce ita kwaya ɗaya ce Mm.
ita latan ƙasim da shi'a eh duk inda ka gama shi'a to iri ɗaya ce Mm.
an gane Mm.
eh ba a cewa akwai mashi'a kauniya kadariya mashi'a shari'iyya diniya ita ba kaman irada ba kar- ba kamar irada ba ne saboda haka duk inda ka gaba shi'a to ta ta'allaku ne bil kauniyat za ka ga tana ratayuwa ne ga su halittu din a gane yawwa saboda haka babu wata mashi'a wadda take shari'iyya Eh, ita kauniya abin nan ita mashi'a ɗaya ce Eh, kuma tana da alaka ne da shi Allah subhanahu wa ta'ala ba abu ne wanda ya rataye da ɗan adam ko ya zo da wani abu ko kar ya zo da sabanin irada Eh, ita irada kaga akwai sadda abin zai ratayu game ga halittu kamar yadda za mu gani a aya ta gaba to wannan wannan shine wa qaulihi da faɗan Allah maɗaukakin sarki uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum inna Allah ya hukumu ma yuridi Allah ya ce uhillat an halatta lakum gare ku bahimatul an'am dabbobin gida illa ma yutla alaikum sai dai abin da ake karanta muku aka ce banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza eh ghaira muhillis saidi amma ba kuna masu halatta farauta ba ai muhillina as-saidi shine asali sai aka shafe nunun saboda idafa wa antum alhali hurumun kuna masu harama da aikin haji eh mana waɗanda suke harama da aikin haji to su ba a yadda su halatta ma kansu farauta ba eh wadaka da ka kulla wannan niyyar ta aikin haji ka yi talbiya to shi kenan ba zancen farauta sai dai ka jira sai ka kammala to sannan sai ka yi bi sai ka yi farauta sai ka yi farauta saboda in ka fita daga shi ihramin to farauta kuma tun da dama halacce to kaga zaka zaka iya yi sai ce inna Allah haƙiƙa Allah ya hukuma yana yin hukuncin ma yuridu abin da yake nufi ita kuma wannan wace irin irada ce saboda mi Hmm? eh anya saboda tara taya da halat- halattawa da haramtawa halatta da haramtawa ba addini ba ne addini to shi yasa ta zamo irada diniya shari'a shari'iyya kaga ba kauniya kadai ba duk da za a iya samun irada kauniya kadariya shari'iyya kuma diniya
duka Eh, ana- ana iya samu eh tunda misali idan Allah ya nufi misali ka yi kaza sai ka yi an gani to kaga tunda abin ka ya zama kauni Mm. Ƙwarai, ko ba haka ba ƙwarai kuwa.
tunda Allah ya nufa to kaga ya zama shari'i Mm.
to ana iya samun haka Na.
yauwa kamar misali musuluncin nan da muke yi Mm.
ko dai bari ba da misali da sahabbai su da tasu ta riga ta zo ƙarshe Mm.
kamar su abubakar su umar kaga musuluncinsu Mm.
Allah ya nufi su su musulunta ɗin Ƙwarai.
kuma sun musulunta ɗin Mm.
to kaga duka iradodin sun mi Sun tabbata.
sun haɗu Eh, tunda ma'ana shi kauni ɗin abu ya kasance Mm.
ko ba haka ba Mm.
yawwa to ana iya samun irin haka Eh, irada ɗin duka su biyun Su haɗu.
eh su haɗu za a iya samu To saboda haka wannan aya irada ce shari'iyya Mm.
tunda Allah ya ya nufi hakan Mm.
eh in kuma mun kalli cewa to sahabban kuma sun ɗabbaka ma'anar ayin kuma ya zamo Ƙauniya.
irada kauniya Mm.
wa ƙauluhu faɗan Allah subhanahu wa ta'ala faman yuridillahu wanda Allah ya nufa an yi hadiyahu ya shiryar da shi ya sharah sadrahu lil islam Mm.
to Allah zai buɗa kirjinsa da musulunci sai ya ga cewa yanzu yana sha'awar musulunci Mm.
wa man yurid an yudillahu wanda kuma Allah ya nufa ya mi ya batar da shi to ya ja'al sadarahu dayyiqan Allah zai sanya kirjinsa yana mai kunci ta yadda musuluncin bai iya shiga ciki Mm.
eh saboda sai an buɗe kirjin ne sannan musulunci zai samu kofa Mm.
to shi nashi an an matse shi saboda haka koda musuluncin ya zo bai da kofa kaga sai dai ya koma Na.
to akwai waɗanda Allah yake wa haka Mm.
eh Allah ya kiyaye mu to shi ne dayyukan haraja Mm.
ka annama ya sa'adu fi sama in kana wato ƙoƙarin cewa ya karɓi musuluncin to haka yake jin nauyi yake jin wahala kamar ka kallafa mai cewa ya hau sama ba ya giya ba tsani ba komai kuma ka ce sun haka ya tashi sama ya taɓa tauraro eh
Akwai wahala.
to shine misalin mutumin da Allah ya kumta ta kirjinsa eh Mm.
game da musulunci duk wa'azin da za ka yi duk dalilin da za ka ja masa ba zai mi Ba zai sa.
saboda hanyar da musulunci zai zo ya shiga a rufe take to ya za a yi musulunta Zai yiwa.
to akwai waɗanda a haka fa Eh, amma kuma wannan bai sa a daina wa'azi tunda abin gaibi ne Mm.
ina ya za mu yi mu gano mutum haka yake Zai ba mu hanya.
to kaga sai mu yi aiki da zahiri kawai mu da awa za mu yi Mm. Yeah.
ko ya karɓa ko kai ya karɓa mu dai za mu yi No.
ko ba gaba Mm.
eh zama alamun karɓarsa eh, abin da ya zama mustahili bai sa a daina wa'azi za a yi ta ta yi Mm.
sannan ko babu komai kuma ga lada Kuma ba a san wane ne.
eh kuma ba a san wane ne ba kila wanda kake tsammani shine ake tunanin zai musulunta alhali ba shi bane Mm.
wani ne Mm.
ko ba haka ba Haka ne. Ah, yanzu abu talib hayyar haddab da rasuwarsa annabi bai yi tunanin ba zai musulunta ba Mm.
an gane shi yasa annabi yake ta kiransa yana jan hankalinsa amma kaga bai karba ba saboda kofar da za ta ba musulunci dama ya shigo a zuciyarsa Allah ya kuntata ta to shi yasa ga mutum ya karbi musulunci kuma ya tsaya aka karantar musulunci ba karaman ni'ima ba ce ba karaman ba karaman ni'ima ba ce eh babban ni'ima ce babban ni'ima ce to shine ka annama ya sa'adu fi samai eh kai ka ce yana kokari yana muhawala ne ya tattaka ya je sama Mm.
Ah, haka kuma akwai aiki Akwai.
to ta ina ma zai fara Akwai.
tumami zai fara ko tsalle-tsalle Eh? Eh, ko wasu matakale zai dan a'aza sai su dan rage mai zango eh to haka yake to amma dai duk da haka sai a yi ta da'awan sai a yi ta yi a yi ta yi to kaga ita ma wannan aya ta tabbatar da irada ko farkonta faman yuridillahu an ya hadiyahu ya sharah sadarahu lil islam ita kuma wace irin irada ce kaudiyatun kadariyatun shari'iyya ko shari'i- shari'iyyatun didiyatun na'am duka biyun ta hada na'am eh don duk wanda Allah ya nufa to lalle za ka ga ko ya karba balai ko eh kaga in ya karba to ta zamo kauniya tawliya balai zaman Allah yana son ya karba din kuma ta zamo shari'iyya diniya yawwa sosai kuwa to wa man yurid an yudillahu fa
na'am
yaj'al sadrahu dayyqan haraja ita kuma wace wace irin irada ce diniya kadariya ita ma kauniya kadariya kadariya ce na'am amma shari'iyya saboda me Allah ya so saboda bai son bata balai bai so shi ne dalili Mm.
eh duk wanda haga ya bace to Allah bai son batarsa Mm.
soyayya ta ya karba ya bashi ubunni ya karba Mm.
eh kenan ka gaban farko irada ce kauniya ko Mm.
kadariya Shari'i.
shar'iyyatun diniyatun Mm.
ita kuma wannan gaba ta ƙarshe tun tana magana ne akan bata Mm.
ita kuma kauniya ce Tawliya kadariya yawwa saboda mi Allah dai bai so bai son kadariya yawwa to ka gani kaga bata Abu Jahal Mm.
kauniya ce Balai ko ba gaba Mm.
eh Allah ya nufi ya mutu akan bata kuma ya mutu akan haka Mm.
to kauniya ce Mm. Kadariya kauniya ce Mm, tunda ta kasance Mm. ba shari'iyya mutum ba shar'iyya ba ce na saboda Allah bai son me zakata bata kuma bai son kafirci Mm.
ko ba haka ba na to ka gani wala yarda bi ibadihi kufur to ka gani to wannan shi ya cire ta daga shar'iyya din Mm.
shi ya cire ta wa qauluhu fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa ahsinu ku kyautata Mm.
inna Allah yuhibbul muhsinin na hakika Allah yana son masu ihsani Mm.
zama an samu almahabba Mm.
an samu almahabba sifa ta almahabba yuhibbul muhsin yayin daga cikin sifofin Allah akwai mahabba almahabba ko haka wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin ku yi adalci lallai Allah yana son masu adalci ita ma kaga an samu an samu almahabba famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin kaga shi ma eh ma'ana matukar sun daidaita akan alkawalin da kuka yi da su ba su yi muku zamba cikin aminci ba su warware ba to fastaki mu lahu ku ba ku daidaita gare su ku ba kar ku warware domin inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu takawa eh to kaga ita ma an samu almahabba inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah tabbas yana son masu yawan tuba eh shine at-tawwabina eh ba masu tuba kawai ba masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirina haka yana son masu nasu mi masu tsalkaka ko masu tsarki dan za su yi ibada su yi- sukan yi alwala in lalurar wanka ya kama su to kaga wannan tsarki na zahiri kenan haka akwai tsarki na ma'anawi shi ne na gyaran zuciya Eh, tsarkake zuciya da fitar da abin da baya da kyau a cikinta to duk wannan ayat ta kunsa da tsarki na zahiri da na da na zuciya haka fa saufa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ce da sannu Allah zai zo da wasu mutane yana son su mahallu shahidu yuhibbuhum yuhibbuhum haga Allah yana yana son su yana son su to haka inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun barsus tabbas Allah yana so kaga mahabba allazina waɗannan da yuqatiluna suke jihadi fi sabilihi ga hanyarsa saffan halin suna sahu suka yi sahu sahu za a yaƙi dama aka yi sahu ka'annahum kai ka ce su bunyanun gini ne marsus wanda sashen shi ya fara da sashi yadda suke daidaita sahun to Allah yana son su saboda alamu ne da ke nuna cewa to sun bayar da rayuwarsu ga Allah to duka wannan ayoyin da malam ya yawaita kawo su daban-daban abu ɗaya suke tabbatarwa shine almahabba haka kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum ce da su in kun kasance kuna son Allah da gaske to fattabi'uni ni da ya aiko ku bi ni a matsayin ɗan aikensa ku bi ni eh yuhibbukumullahu in kuka bi ni to lallai garanti ne Allah zai so ku an gani to amsa ne na umarnin fattabi'uni tabbas in kuka bi ni yuhibbukumullahu tabbas garanti ne Allah zai so ku wa ya gafir lakum zunubakum kuma ya gafarta muku zunubau sai ya yafe muku to nan za mu kwana dan ayoyin suna da yawa balan ya yawaita kawo ayoyi da suke dauke da siffar almuhabba duka da raddi ga su aljahamiya da kuma alfalasifa sayo da sati sai mu tashi aya ta gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh